بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar lahadi 26 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 26 cikin jirangiyar darussa daga littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli wallafar al-imam يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي رحمة الله عليه ابن عبد البر يارسني الشكرة دري هدو دا أربعين دا أكو فإن هجر مزم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا لتافي ناشي yana bayani ne akan falala da tsarin neman ilimi na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fara darasi a cikin babi da ya kira shi da suna albabul hadi wasalatuna babi na 31 cikin waɗannan babuka masu albarka inda ya fara magana akan manazilul ulama wato manazil gidaje ko matakai da ake bi na karatu da malanta inda muka ji ya kawo daga malamai irin su Ibn Mubarak yana cewa awallu ilmin niyya thumma al-istima' thumma al-fahm thumma al-hibs thumma al-amal thumma an-nashr farkon ilimi shine ainiya ta kwarai sannan a saurari malamai sannan ai kokari a fahimci me ilimin yake sannan hadda akwai bambancin ra'ayoyi malamai tsakanin fahimta ya kamata a fara yi ko hadda hadda ya kamata a fara yi ko fahimta thumma al'amal sannan kuma sai ka tunkari aiki da abin da ka sani thumma nashr sannan kuma sai ya da ilimi in an buƙaci abin da ke wajenka hakanan daga Muhammad ibn Nadir al-Harithi shi ma yake cewa awwalul ilmi al-istima' qila thumma madha qala al-hifz qila thumma madha qala al-amal qila thumma madha qala thumma an-nashr kaga shi kuma ya cire al-fahm kaman a ce shi anashi الحفظ ينا ينا دوكان matsayin duka guda biyu وقال سفيان ما يقال اول العلم الاستماع كما كان يقال اول اول العلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر dai waɗannan mun karanta su a makon da ya gabata to talikin nake so ne mana kafin mu shiga sabon babi shine cewa yayi magana akan a cewa wasu malamai sukan fara karantarwa in sun ga ana da bukata wasu kuma sai an nemi su karantar wasu kuma sai malamansu sun ba su damar yin haka duk waɗannan hanyoyi ne waɗanda suke sun dace da ilimi kuma malamai sukan duba menene abin da ya kamata a san da ya kamata akwai wuri da lokaci da zamanin da malami zai tashi ya yunkurin ya karantar ko da al'umma ba su nemi ya karantar ba idan ya ga yanayin ya buƙaci zuwa ga haka akwai yanayin da kuma malami zai jira har sai an buƙaci zuwa ga karatunsa ne kamar yadda muka ji a baya akwai kuma duk waɗannan a duka waɗannan yanayin kuma babu shakka akwai muhimmancin ya zama malaman da suka karantar da kai sun nuna cewa ka cancanta ka karantar ta hanyar ijaza ko ta hanyar sufurta maka ko kuma ta hanyar kai graduating a hannunsu da makamantansu to abinda nake so na ƙara mana anan shine mu kula da wata wato ɗabi'a da yanzu ta ta zama gama gari mai ƙoƙari mu guje mata shine gaggawa da mafi yawan mutane suke da ita wajen bari su zama malamai ko su karantar ko kuma su shiga cikin karafkar masu karantarwa musamman a wannan zamani da na'urori suke yaudarar mu waɗannan na'urori na ɗaukan karatu da yaɗa su da na'urorin katta kwana waɗanda yanzu yanzu nan ana yi ana iya a yaɗa shi kai tsaye ko daga baya da kuma yawaitar waɗannan wayoyi da kyamarori a hannun kusan kowa ga ga kuma tsaka ta ta internet wato service na internet wanda ya ya yaudar mafi yawan to ya kamata mu shiga cikin mu jama'a akwai wanda zaka ga dalibi ne mai kokari yana da yana da basira yana da kokari yayi hadda yayi karatuka kuma yana da yana da murya ma'ana yana da baki amma lokacin ya karanta ya zama malami ba ta yi ba in ana maganar malanta abin da ya kamace shi yanzu shine ya kokari wannan basirar ya more ta wajen zama a gaban malamai da tawalu'u da bautar Allah da takawa sai Allah ya bashi ilimi nan gaba sai ya amfani kanshi ya amfani al'umma amma za ga ya yaudari da basirarsa ya yaudari da cewa ai yana da kokari ya kuma yaudari da wasu ƴan tsirarin mutane da suke ziga shi ko masu following ɗinsa a social media da suke ziga shi suna kambama shi suna tagging ɗin shi akan maganganu da yabo da suke masa sai ya yaudaru sai kuma kawai ga ya kama ya zama malami dare guda wani kaga hadda hudubar juma'a wani hadda wa'azi gari gari wani hadda tafsiri wani hadda muqabala wani hadda fatawa wannan jama'a duka nan gaba za za za a samu matsaloli sosai kamar da aka fara samu in idan Allah ya taimaki mutum ya gane yayin nadama daga bayan Allah bai taimake shi ba daga nan yana iya rudewa ko ya zama mutane wata fitina ko ya fara ja da malamai wanda suka girme shi a ilimi suka girme shi a shekaru suka fi sanin ya kamata da an yi magana kuma shi kenan sai a ziga shi a ce hasada yake mu wani babba na mai magana da haka sai ga malamai ma suna jin tsoron su mai nasiha saboda tuhumar mutane da hasada tana daga cikin tuhumomin da mutane suke matsalolin tsoronta duk mutum wanda ya san mutuncin kanshi yana tsoron a tuhume shi da hasada da kuma zaran ya ji ana tuhumar shi da hasada to za ka ga wani abin da ya kamata ya ma ba zai yi don tuhuma ce mummuna zaka ya kamata ɗalibai mu zama muna da kan gado idan Allah ya maka basira Allah ya maka gamdakatar kana da ƙoƙari kana da dagewa to ci gaba da ƙoƙari da dagewan wajen samun ilimin ilimin ya nuna sosai in ba haka ba ina ga muku zama duk mutum ko mun karatun shi inda akwai karancin shekaru ko mun karatun sa inda akwai karancin shekaru sai ka same shi da kurakurai domin zamanin kurakuran ne karancin shekaru shi kanshi cuta ce mai zaman kanta a tarar dan adam akwai abin da sam baka yi saka yi shi daidai ban shekarun ka ba su kai ba tunanin ka ba zai taba kaiwa ba sannan ga ga wasu abubuwa a gefe za su dinga za su dinga jan ka zuwa ga abin nan zuwa ga lalacewa daga cikin abin da ke damu mutum a ƙarshen shekaru akwai akwai yiwuwar shigowar riya mutane masu ƙarancin shekaru a ɗabi'ance suna so su burge su burge sa'o'insu su burge 'yan mata su burge mutanen gari wannan ɗabi'ar mutum ne wanda yake a mid 20s da early 30s ɗabi'a ce ba ka raba shi da ita san burgewa sannan kuma wannan shekarun suna da wani yaudara me yaudaran shi ne sai ka dinga ganin na gaba da kai kamar bai kai ka wayo ba bai kai ka sanin duniya ba ai ku yanzu wannan duniya ku kuka santa ko ba haka bane ba za ka taɓa gane wannan kuskuren ba sai ka wuce shekarun dukkanmu muka tuna shekarunmu wannan time za ka tuna kayi wannan kurakuran za ka tuna cewa ko su abubuwa da kai yanzu ashe ka gane ba ka yi kamata ka yi so sannan kuma ga ga ga ga ga ziga ziga ta mutane da za su dinga nuna maka ai zamanin ka ne ai tauraron ka ne yanzu yake tashi da sauransu so in shawarar da nake bayarwa da kuma nasiha da nake wa kaina da sauran ƴan uwa shine mu ji tsoron Allah mu daina gaggawa idan Allah ya zaka zama malami ka karantar ka jira lokacin kawai lokaci na yi kawai zaka ga Allah ya kawwana ka ka zama malamin sannan koda ta kama mutum sai ya karantar din to ya guji yaɗa karatukan kana iya kai ta karantarwa ka da ɗan ɗaliban ka islamiyya ko a makarantar angoku ko masallaci angoku idan a haka din nan kai kafi kana iya kai amma sai ka jira lokacin ka idan muka kalla da kyau ka kalli tarjamar sahabbai kananan nan sahabbai su Aisha su Jabiru su Ibn Abbas su Anas da sauransu tun suna ƴan kanana shekarun su 18 20 25 aka fahimci suna da zurfin ilimi Allah ya musu baiwa da ilimi da basira amma ba su zauna suka tunkari karantawa ba sai da manyan suka kare gashi suna da ilimin Ibn Abbas yana da ilimi da basira ga addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ci gaba da bin sa su su su Zirdan Sabit su Ubay dan Ka'ab su Umar dan Khattab yana bin sa yana koyon karatu sai da waɗannan suka kare suka zama to yanzu fa su ne suka zama manya kamar da makarantar nan urwa yana cewa yana cewa baban shi ya gaya masa ko Hisham dan urwa yana cewa baban su urwa ya gaya masa cewa da mu ne yara sai muka zama manya to sai ka bari sai ka zama babba akalla ka bari shekarun ka su kifa 40 ko 35 ko 38 ko kuma a shiga cikin larurar da babu wani sai kai ba ana kake limanci ba ba ana ka bada sallar tahajjudi ba ba ana karanta islamiyya ka zama malamin hadda ba amma malami da zai tinkari al'umma ne ba da fatawa malami da za a dinga ganin shi ko ina gari gari yana zuwa wa'azi ana kiran shi lakcoci to wannan ana buƙatar malami muhannak Allah shi kyauta sai ma da yake so na'am ƙwarai da gaske annabawa ma Allah bai aiko annabawa yara sai hatta idza balaga ashuddahu wastawa sai ya kai shekara 40 wannan ma yafi komai karfin hujja eh annabawa da Allah yake aiko su babu wani annabi da Allah ya aiko shi yana dan tsin yaro in banda annabi Isa da ya fara magana fil mahliku kushi ma magana da ya fara ba lokacin ne ya zama mai wa'azi mai yawo gari gari yana wa'azi almuhimmu dai wannan duk kuma daga cikin abin da ya kawo wannan fitila shine da ana ana zama ne kawai na na yan marina kowa zaman kanshi yake babu wani wanda ya isa yanzu ko kungiyar izala bai saka kwabon ta cewa da ka kai wazi ba kaga dai kungiya ce da recognition da komai da malamai da da karfinta tana da national coverage amma ba ta hana wani wazi ba tana hana sai ce to na fita daga kungiyar shikenan kuma bai da kariya da shi inda ce akwai hukuma ta gwamnati ce da take da wannan karfin doka ta ba ta wannan karfin to da ita ce ta yin wani abu sai ta sa ci to ga sharɗan da mutum zai fara yin wa'azi tana iya sa shekaru ko ta saka ƙarfin ilimi ko kuma a yi mutum jarabawa tukunna a bashi ijaza in yana ganin har yanzu ya kai sai a bashi a mai jarabawa malamai su bashi ijaza tukunna sannan sai wallahu almusta'an malam yace tarhu alalim almas'alata ala almuta'allim babun da ke bayani akan malami in zai fara karantawa ko a cikin sanaya karatun sai dinga wurgo tambayoyi domin tambayoyi da ake jihowa suna bada dama a fahimci me ake yi sosai kuma suna nabba'antar da wanda ya ainihin yi zuhuli عن معاذ بن جبل قال كنت ريف النبي صلى الله عليه وسلم فقال حديث معاذ wannan mashhurin hadisin nan yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Sirwai Toshi hadisin Mu'adh dan Jabal da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi akan abun hawa Nabi ya ce masa hal tadri ya Mu'adh ma haqqullahi 'alal nas Nabi alaihi salatu wasallam ya ce masa ya Mu'adh ko ka san me haƙƙin Allah akan bayi قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا haƙin bayi akan Allah shine bayi su bautawa Allah kada su shirka sannan ya sake cewa tadri ya mu'al ma haqqun nasi ala Allah shi kuma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa ba dan bayi sun isa ba sai ya daura wa kanshi wani haƙƙi kamar yadda ya haramta wa kanshi zalunci dan ya ga damar ya haramta sai kuma ya daura wa kanshi wani haƙƙi yace to ni kuma Allah ne alƙawarin idan suka yi bauta fa in inna haqqan nasi ala Allah azza wa jalla Allah yu'azibu idan bayi suka yi tauhidi to Allah ya daura wa kanshi haƙin cewa ba zai musu azaba ba qala qultu ya rasulullah ala ubashshirun nasa yace to ya manzon Allah shin ba na je na gaya wa mutane ba qala yace da uhum ya'malu basu su aiki wannan hadisi ne mashhuri mai cike da fa'idoji da hikimomi malamai sun yi maganganu akan sa farko akan goyo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mutane akan abun hawansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da tawalu in ya hau jaki ko alfadari ko doki sai ya goya wani kuma yana cewa goyo akan abun hawa ba cutar da abun hawan bane in ba an mushi overload ba musamman ababen hawa wanda suke da rai to hatta ma waɗannan da ba su da rai irin motoci da sauransu overload na iya zama musu larura zai iya jawo hatsari ko lalacewa su kaga zai zama akwai barna na dukiya ko kuma gabatar da rai ga halaka to dan duka babu kyau babu kyau overload da mutane suke malamai sun bada fatawa akan haka su Uthaymeen su bin Baz da sauransu na biyu goyo din har sai da aka samu wani malami in ba na manta ba Abu Zakariya ibn Manda wanda ya rasu a shekara ta 511 yayi littafi musamman kitabu ardafin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mutanen da annabi ya goya da hadisan dan juz'i ne kankani haka ya ambaci Abubakar Uthman Ibn Abbas Fadl ibn Abbas Abdullah dan Ja'far wani mukan hadisin shi a cikin Zadul Ma'ad ne ko akwai Abu Dharr akwai Usama akwai Safiya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Suhail ibn Bayda da yawa ya ambaci mutane wajen guda 30 waɗanda duka Nabi sallallahu alaihi wasallama yana goya su wanda yake nuna tawali'un sa su kuma karama ce gare su a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goya su akan abun hawan su kuma in an yi goyen sai kuma a dinga magana ne fa'ida ya ba su hadisi yi musu wa'azi da nasiha ya nuna cewa ashe abokin tafiyarka da kuke cikin mota ko kuke kan babur ba za ku fara shewa ne kawai kuna kuna ku sanya kaɗe-kaɗe a cikin mota kawai kuna tafiya ba a sai ku fara wata magana da ta amfane ku wani ya bujiro da wata mas'ala ta ilimi wani abu mai fa'ida wani abu wanda yake zai amfani junan ku sai ku dinga bujiro da shi malamai sun yi magana akan wannan har babuka ma an yi akan babu wanda ya karantar akan hanya ana cikin tafiya sannan tambaya din malami ya sako wa dalibai tambaya ko kun san meye kaza su kuma daliban za su kalli yanayin ne akwai tambayar da ba amsar ta malamin yake so a bayar ba so yake ku fada ku akan zai ba ku amsa to kada ku yi zangayin ba da amsa kamar da Ibn Abbas suka yi a cikin wannan hadisin ko kuma tambayar da an yi ta ne dan a ba da amsa kamar yadda zamu zo mu ji hadisi Abdullahi dan Umar da haka sai kun zama kuna da fahimta wani malamin garin ka ba da amsar nan kamar da muka faɗa baya sai ka shiga fitina fa musamman malaman makarantar boko ne yanzu sai makin din kai baka karewa ba wato kai kana so ka nuna ka iya ku to sai ku sai annaba an ci da ɗabi'an malamin da kuma ɗabi'ar tambaya Nabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan falala game da tauhidi nuna falalar tauhidi da kuma hadarin shirka sai kuma Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar kuma a dinga faɗa wa mutane to me yasa Mu'adh ya zo ya faɗa shine kuma yadda ya faɗa cewa haddasa biha Mu'adh inda mautihi ta'assuma Mu'adh dan Jabal bai karanta da wannan karatun ba ya rike wannan amana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Bije dinga ya dawo cewa jama'a kowa ya kwanta da hankalin shi inda kai la ilaha illallah to kawai insha Allah za a tsallake ba matsala saboda aka yi ta jawa mutane haka idan yattakilu za su za su ainihin wato kame hannayensu har su fada cikin tsautsayi. Shine sai ka je kuma in baka aikin zaka je kuma har rashin aikin ya kai ka ga rashin tauhidi. Sai ka rasa wannan falalar. amma kowa ya tashi ya aiki fa kullum yasru lima khuliqa lahu sannan kuma saboda ba wai shiga aljanna kadai ba ana so a samu daukaka da daraja a aljanna ba wai kai ka zama kai ne daga cikin yan farfajiya yan yan kasan aljanna a ka samu daraja ka haddace alqur'ani a ce iqra wa taqi kai shahada ka zama cikin siddiqina wa shuhada ka zama mai yawan sujuda ka samu ɗaukaka ka zama mai yawan sadaka da kyauta ka samu ɗauka aljanna ma'ana kowa ya ta aiki saboda ayyukan su yawa a samu ɗaukaka aljanna mu'adu bai faɗa ba sai da zai mutu saboda ko dai tsoron kar ya mutu ya zama ya ɓoye ilimin ta'assuman min kitmani ko kuma ta'assuman min inshari yana jin tsoron to ko dai fa bai kyauta ba tunda annabi ya ce mashi kai ya bayyana ko mun gani yana yana yana wani hukunta amma dai sai ba kanshi fatawar cewa bari ya fada wa abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu warqaha lalle a cikin bishiyoyi akwai bishiyar da takaddata wato abin nan ganyenta baya faduwa wa inna wa innaha mithlu ar-rajuli al-mu'min muslim tai kama da musulmi haddithuni ma hiya nabi ya ce ku ga mun wace ce ita a ga wannan kuma shi ma hadisin bukhari ne da limamu at-tirmidhi ya rawaito shi wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin da gaske a bada amsa ne dan haka a cikin wata riwaya aka ce sai mutane sai mutane suka fara wato abin nan yawa suka fara faffada wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza annabi yana cewa shi ko Abdullahi dan Umar yana zauri kana Abdullahi Abdullahi yace fa waqa an-nasu fi shajaril bawadi kaji sai mutane suka ba wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne kowa yana tuno abin da yake ganin halashi wanda ya ce ya manzo Allah mangwaro ne wanda ya ce ana ganin aiba ce wanda ya ce ina ganin kwakwa ce mun gane wa waqa fi nafsi annaha an-nakhla shi ni kuma sai ne tunanin kai dabino ce akwai karina da ta faru a wajen domin an kawo sadakar dabino bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci sai wannan ainihin magana shi kuma sai amfani da wannan karina amma qala fastahayaitu sai nayi shiru na iya bakina kaga wannan ma da alaka da talikin da muka yi za akwai manya a waje akwai manya a saha ta da'awa kai kana yaro me naka ne tafsiri tsakani da Allah sai ka jira lokacin tafsirin kai sai ka jira sai shekara 30 kai take ta koyon karatu zaka zo kai tafsirin wata rana in kuma ka mutu kafin nan shikenan ka huta amma kawai ka ga yaro dan tatsi malam hadda mata hadda zawarawa hadda waɗanda ba a san ma tarihin koyon ilimin su ba kawai ka ga wasu ma suna karatu ana saka su a gidan TV ko a gidan abun nan a Facebook live ka rasa yadda zaka yi in lokaci yayi ka rasa ma wanne zaka kalla kuma gani sayyidina Abdullahi dan Umar yace naji kunya saboda a wurin akwai manya akwai baban shi akwai sa'o'in baban shi akwai manyan sahabbai in ya amsa ba su amsa ba yana tunanin za su ji kunya a ransu sai ya ki fada fa qalu suka ce ya rasulullahi ma hiya ya manzo Allah to aba mu amsa mun baka gari kala hiya nakhla yace dabinuwa ce qala Abdullahi ibn Umar fa haddastu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu billadhi waqa'a fi nafsi sai na je na gaya wa babana Umar ce ni kuma na tuna tun kafa a faɗa amsa na gane amsa amma ban faɗa ba qala Umaru li an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li wa kaza wa kaza wa kaza wallahi da ka faɗa da ka kyauta mu dana ya sani ya fi mun komai wannan kuma yana nuna maka ɗabi'ar iyaye tun fil azal iyaye su galibi ba su damu ƴaƴansu su wuce su hasali ma suna kallon haka a matsayin falalaci duk uba da mahaifiya suna so su ga ƴaƴansu sun wuce ma inda suke duka a cikin falalar su dai anna abna'ahum min sa'ayhi shi Umar yana tunanin da an fara din da ya fiye mushi Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a wurare daban-daban ya mushi babu kakala daban-daban ya mai babi a cikin kitabul ilm babul fahmi fil ilm babun da ke bayani akan falalar zurfin fahimta wato ka iya gano wani abu wanda baya kan surface ka gano wani abu ta hanyar wata karina ko ta hanyar zurfin tunani wannan yana nuna baiwa ga mai haka ya kawo shi a babu barakatin nahala falalar dabino dabino na da falala ya kawo shi a wurare daban-daban wannan zan iya tunawa al-imamu ibnu al-qayyim a cikin littafin miftar dar sa'ada ya tattauna akan kamantakekeniyan nan tsakanin dabino da dan adam ya fitar da wajen kala goma akwai wanda suka wuce haka akwai wani malami da ya bincike mai tsanani akan wannan hadisin sai dai fitar da wannan kamantakekeniya sama da ta fuska 130 da muna da littafin a nan labirari na ta kokarin tuna sunan shi ban tuna sunan shi ba amma wani juz'i ne haka irin bincike na zamani bincike ne na zamani kamar thesis haka na university amma dai farkon wanda ya fara bude mutane wannan kofa shine ibnu qayyim ya kwatance akan kaga annabi ya ambaci abin nan rashin faduwar abin nan ɗinta ganyenta kaga duk bishiyoyi suna karkadewa rani yayi su karkade daga baya su ganye wasu kuma da damuna su karkade daga rani su ganye amma dabino baya yin haka sai dai a mai aski shi baya baya bushewa ya zube to haka ake son mumini kama tsakanin mumini da dabino ta nan shine kullun yana nan akan imaninsa yana nan rayuwarsa tana cikin imani sannan albarka dake cikin dabino ana cin shi danye ana cin shi ainihin busashi sauran ƴaƴan itace fa duk wanda ya bushe fa ya lalace ke yanzu kan siyo limu kaga ya bushe sai dai ka sai dai ka yadda shi da zaka siyo abin nan mangoro kaga ya bushe yadda shi zaka yi da zaka siyo rake kaga ya bushe yadda shi zaka yi amma shi dabi'un ana cin shi rutab wa yabis to haka ake so mumini ya zama a kowane hali yake halin wadata ko halin talauci halin lafiya ko rashin lafiya ya zama yana da amfani da kuma tulul umr dabino yana tsawon shekaru an ce akwai dabinon da yake shekara 100 wani 200 a rayi kuma yana ƙara tsawo yana ƙara tsawon rayuwa yana ƙara yawan production din shi na 'ya'ya. idan da ana ɗiban kilo biyar to in ya ƙara shekaru biyar sai kuma kilo goma in ya ƙara wasu shekarun sai kuma zai iya bada kilo sha biyar wani har ya kai kilo hamsin to haka ake so mumini idan Allah ya mashi baiwa da tsawon rayuwa ya zama tsawon rayuwa tana ƙara bashi dama yana yana ƙara samun tsawon yawan aikin alkhairi shi sa kamar yadda al-Imam Az-Zahabi yake faɗa in ka karanta tarjamar da yawa al-Imam Malik a ƙarshen tarjamar Imam Malik a cikin Tazkatul Hufaz yake cewa Imam Malik yana da wasu manakib waɗanda babu wani limami cikin a'imma da ake bi da yake da wannan falalan yace shi na farko Maliku shi dukka duka al'umma ta da cewa shi limami ne na fiqh kuma na hadisi kaga sauran akwai wanda ake jayayya akan cewa wasu ba su yarda da cewa limamai bane Imam Ahmad ibn Hanbal da daukakar sa akwai malaman da suke mishi bakin ciki suna ganin ba malamin fiqh bane aka yi ta rigima akan wannan abu hanifa ba malamin hadisi ba misali sai ce tallan kuma maliku ya samu a daga cike faɗa to shine wannan malaika yace ce wa tulul umr da tsawon rayuwa Allah ya maliku tsawon rayuwa shekara 86 a duniya kuma tun yana ɗan shekara 16 yake karantawa su kaga kamar shekara 70 kenan kamar shekara 70 yayi yana karantawa kuma kullun yana ƙara abin nan tace ilimin sa yana ƙara abin nan inganta ilimin sa da riwayarsa ya faɗi maganganu da yawa amma wannan shine shahid akan maganar da muke anan cewa tsawon rayuwa yana ƙarawa mumini tsawon aiki ga wancan hadisin da muka yi magana kan shirin da na wanda ya mutu da wanda kuma ya saura har shekara guda sannan akwai abin nan haƙuri jure da dabino yake da shi haka ake so mumini da yana da juriya da ka za ga dabino yana daga cikin bishiyoyin da iska ba ta karata ko ta tumɓuke ta duk sauran bishiyoyi idan ana iska za su ta kaduwa suna wasu har su tumbuke wasu su kare amma shi yana nan yana nan sabit to haka ake son mumini duk yawan fitintunu da bala'o'i da suka zo to su wuce su bar shi kamar yadda hadisin muslim yake da annabi yake cewa in wani bala'in ya zo mumini zai ce hadhihi muhlikati wannan bala'in ba zai kyale ba in ya wuce wani zai ce to hadhihi hadhihi to wannan dai kam anya wannan tsadar abinci za ta kyale mutane ‘yan bandit za su kyala mutane, duka sun kyala mutane bai da suka iya. In kaga mutane sun bar duniya nan to kiyama ce kawai jama'a. Amma duk bala'i sai ya kyala wasu a duniya, saboda an yi bala'o'i a duniyan nan wanda suka wuce waɗannan da ake ciki, amma kuma sun kyala mutane. So wanda kaga ya mutu kawai lokacin shi ne. Sannan a Ibn Qayyim ya kawo sauƙin sauƙin tanawul thimar. Ana so mumini ya zama da sauƙin samun amfani a wurinsa, kakka zama mai wahalar sha'ani. dabino bai da wahala wajen ɗiban ‘ya'yan itacen shi watakila ba za mu fahimci wannan mutum da nan ba ma noman dabino amma duk da suke noman dabino sun san dabarun da suke na ɗiban ɗan itacen ba wani abu bane mai wahala ba kamar watakila ɗiban ɗan itacen mai sunan shi mai ƙayan nan aduwa kaga aduwa da wahala za ka ɗibi ɗan itacen ta akwai wanda ‘ya'yan itacen sai dai a bari in ya faɗo in ya faɗo kuma ya zama is no longer fresh amma dabino daga sama ake ciro shi lahiya lau a aji shi sannan daga cikin falalar har ila yau da baza akwai tsarki taharar dabino yin zaka iya sayan buɗe dabino a buko ka saka a bakin ka baka da wata matsala shi a cikin buhun da aka kawo shi daga Niger daga Agadez ana budewa ko daga Maghrib kana budewa ka za ka kai bakin ka yayin da ku duk wani abin saye in ka siya cikin dan itace to akwai tsananin bukatar sai ka wanke ka san malam absalam ba zai so wannan magana ba a biology ba sa gane wannan magana amma dabino dai lafiyar shi lau to haka ake so mumini ya zama koshi cikin tsarki da salama kalla da kyau ka gani duk masu dabino nan ka taɓa ganin suna yawo da ruwa yadda masu rake suke yawo da ruwa da da masu sai da kwakwa suna ta jika shi da ruwa mana inda ka san inda ka san tufana ka rasa ma wani irin ruwa ne suke zubawa amma mai dabino mai sai dabino ba ruwan shi da ruwa ya kukkulla abin shi a leda da kasiya ka bude kana cewa kwa bismillah dai an sai ci baya jin tsoron wata cuta amma in ka sai da ke yanzu ko mangoro ko kwakwa ko wane ne sai ka nemi ruwa ka wanki saboda ana tsammanin akwai da ta a ciki ko to haka ake so mumini ya zama kawai shi cikin tsarki a rayuwarsa da jikinsa da tunaninsa abubuwan suna da yawa gaskiya akwai akwai akwai laccoci da da rubuce-rubuce da aka yi akan wannan kwatance tsakanin dabino da ɗan adam mu dai damuwar mu anan kawai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya kuma an bada amsa to kenan kuma wannan yana nuni zuwa ga in an yi tambaya wanda ake so a bada amsa zaka iya bada amsa koda baka da tabbaci ka gina amsar ka akan marin jayin zato dan abin da sabai suka yi kenan kamar yadda yake cewa fa waqa annasu fi shajaril bawadi kowa zai yi tunanin sa a daidai lokacin ya ga me amsar da ta dace me yake ganin amsar ne ya bayar wato ba dole sai amsar ka ta zama keke da keke gaskiya ce 100 bisa 100 bisa nan zaka bada ita irin wannan yanayin zaka yi bada abin da ya sawwaka na abin da kake tunanin shine ake abin nan sannan kuma malami baya kyaran mutane in ba su san abin da ya tambaye su da gaskiya abin da malami suka fitar da don wanda su sai da ce habawa ne kai yanzu duk shekarunka yanzu baka san wannan ba haba ina ganin ka kamar da zurfin tunani ashe baka san abin da kake ba yanzu dabino gashi ko ina a garin na Madina amma amma ku ce ba ku sani ba Allah bai musu wannan ba ba a ruwaito ya kyaru kowa ba da ba su sani ba sai ya gaya musu wannan kyarar da za ka yi ma ɗalibai ko da 'yan yara ne za su ta sa su tsane ka kuma gobe ba su da confidence gobe akan in ka tambaye su su gaya maka to kai malami sai ka zama babu wannan kyarar tare da kai kai ma ai ba ba wayanka ne yasa ka sani ba hala wani ne ya gaya maka ko kuma altafin wani ka karanta ba wahayi aka maka ko wahayi aka maka ai ai ba ba da ba wayanka bane wa an malikin an ya ibnu sa'id an nu'man ibn murra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan mursali ne domin nu'man dan murra tabi'i ne amma isnadin yana da kyau gurgudan hali kuma yana da shawahidu da malamai suka harhaɗa su da zaka ga yazo a cikin muwaddacin Imam Malik aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma tarawna fi sharibi was-sariqi waz-zani wa zalika qabla an yunzala fi aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace musu me kuke gani game da mashayin giya da mai sata da mazinaci me kuke gani ya kamata ya musu tun kafin a saukar da hukunce-hukunce na shari'a akan waɗannan laifukan qalu Allah wa rasuluhu suka ce Allah shi da manzansa suka fi sani qala sai ya ce hunna fawahish to ai aiki ne na na alfasha wa fihinna uquba kuma akwai punishment akai wa aswa'u sarika mafi munin sata da mutum zai yi alladhi yasruqu salatahu shine wanda yake sata sallah sata sallah qalu ya rasulullah wa kaifa yasruqu salata ta ya za a sata sallah qala nabi ya ce la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wanda yake tsatsagen kurciya to yana sata ne a sallar shi bai cika rukuku da sujuda yana yin irin sharp sharp din nan irin yar faki da ake cewa ba yawa sai lada in ji su ku to ba yawa ba lada ne a yau ba wai sai lada ba ba yawa ba lada kaga wa an malikin an yahya ibn sa'id al-ansari kana annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yaqulu ma tarawna fi rajulin waqa'a bi imra'atihi wa huwa muhrim sayyid ibn musayyib aka ji yana tambayan dalibai cewa me za ku ce game da mutumin da ya auka wa matarsa alhalin yana halin harama a aikin haji falam yaqul lahu alqawmu shay'an ba wanda yace komai qad fa qala sa'id sa'id yace inna rajulan waqa bi imra'ati wa huwa muhrimun wa dhakara alhadith sai ambaci wannan hadisi cewa wani mutum hadisi yana cikin wadda shi ma cewa wani mutum ne yaje da matarsa aikin haji ana halin aikin haji kuma sai ya zakke mata sai ya aika da sako kasar Madina yana tambaya sai wasu malamai suka ce a zamanin sa'id wasu sai suka ce ai kawai a raba tsakanin sai sun shekara ba sa tari sai aka ji ga mu sai dan musayyib sai ya ce a falyun fi zali wajhihima wal yutimma hajjahuma su ci gaba da abin da suke yi su karasa wannan aikin hajjin nasu allazi afsada wanda sun riga sun bata shi amma su su karasa shi fa idza faraga idan suka gama raja'a su koma garinsu fa in adrakahuma hajjun qabil idan Allah ya kai mu badi fa alaihim alhajj wal hadi za su je su wajibi ne sai su sake yin aikin haji da hadaya wa yuhammalani wa yuhall wa yuhallani min haythu ahalla bi hajjihima alladhi afsadahu za su dauki harama daga inda suka dauki harama su dara in azulhulefa suka dauki harama to yanzu ma dole su kuma zulhulefa in a ainihin wato abiyaru ali ne shine zulhulefa ko yau ko kuma abin da juhufa kai nake so in ce ko ko ya lamlam ko waji wacece da wacece wa yaftariqa ni hatta yaqdiya hajjuhuma to da zaran sun dauki harama to kas ta fita yi saboda saboda a yi rigakafi kowa ya bi hanyar shi daban har sai sun gama aikin haji ya bada wannan fatawan shi sai dan musayi haka ma imam maliki ma ya bada wannan fatawa fatawa ce kuma take kyakkyawa mai karfi kwarai da gaske ta malamai na Allah Allah ya gafarta musu وعن سيد بن سيب أنه قال ما صلاة يجلس ما صلاة يجلس في كل ركعة منها لنكو قال ثم قال سيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة سيد بن سيب يكيش مسو كن سن صلت دقوة ركعة لتهياتي za a yi tahiya kowace raka'a ɗaya kuma a miƙe sai suka yi shiru ce to sallar magariba ce idan raka'a ɗaya ta kufce maka qala wa kadhalika sunnatu salati kulliha haka nan duka salloli ma ake musu idan ka ta kubce maka a sallar magariba idan ka tashi zaka sake yin kaga zaka yi tahiyya tare da liman ka same shi a abin nan ko ka same shi a raka'a ta biyu da zaran yi raka'a ta biyu kai kuma kai daya ya zo na tahiyya kai ma ka zo na tahiyya kaga raka'a dayanka tahiyya ya sake miƙewa yayi raka'a ta uku kai kuma kana ta biyu yayi tahiyya kai ma kai raka'a da tahiyya sai kuma ka sake miƙewa ka kawo daya cikon wadda ka rasa sannan kuma dole kai mata tahiyya to haka kuma kowace sallah idan ka zo cikawa za ka yi tahiyya ta cikawa abin da yake cewa ke qala abu umar malam yusuf ibnu abdul barri yake cewa ya'ani idza fatatka min haraka'atun an tajlisa ma imamika fi thaniyati wa hiya laka ula wa hadhihi sunnatu salati kullaha idza fatatka min haraka'a wa amma likin an ya ibnu sa'id anna anna sa'id ibn musayyib qala ma tarawna fi man ghalabahu ad-damu min ru'atin bai za ku ce game da wanda yana sallah sai haɓo ya rinjaye shi falam yanka bai anu haɓon bai zib bai ƙare ba ƙala sa'id ibn musayyib summa summa ƙala sa'id ƙala ya ibn sa'id summa ƙala sa'id ibn musayyib ara an yumi'a bi ra'sihi ima yace ina ganin ya dosa yin nuni da kansa ya dosa yin nuni da kansa wato jini ya riga ya fito mai yana yana yana cikin sallah sai dinga nuni da kansa kada ya dinga sunkuyo kai dinga sunkuyo kada jinin ya ci gaba da zuba kuma malaman da suke ganin kuma zai fita ne in ma bai in ma bai juya alƙibla ba zai je ya wanki to wani wankewan akwai wanda misali ya san cewa jinin haɓan shi in ya fito bai bai wankuwa wankewa bai sa ya tsaya sai dai a toshe ko ko kuma me yake ko a ɗaga kai shi haɓo ya yake ne wai wani irin disorder ne da gaisu zafi zafin gari ko zafin aiki ko motsawar zuciya ko tashin zuciya wato jini ne daga cikin abinnan veins na jini yake yake zarcewa sai ya fito ta hanci kuma cuta ce take gama gari ko kuma kace tsoho cuta ce a duniya har yanzu babu maganin ta da za a ce an kauda ita sai dai in ta faru a yi dabaru albabu salisu wa salasuna fatwa sagir baina yadayil kabir bi idni malami karami ko mai kananan shekaru ina hukuncin ya bada fatawa a gaban malami mai manyan shekaru kuma yawan shekaru amma da izinin malamin malamin ya baka dama kai ka bada fatawa ko ka zauna a majalisinsa an salimin ibn abdullahi annahu qala salim dan gidan abdullahi dan umar yace kataba abdul malik ibn marwan ila al hajjaj alla tukhalifa abdullahi ibn umar fi amr al hajj hajjaj dan yusuf sakafi wannan mamuguncin sarkin akwai mai gidansa shine abdul malik dan marwan sarkin banu umayya sai turo shi shine amirul hajj amma sai ya ce mishi akwai wani dattijan malami cikin sahabbai abdullahi dan umar duk abin da za a aikin hajjin nan kada a saba wa maganar shi riko da maganar malamai haka sarakuna suke na da ya ce falamma kana yawma arafa yawma arafa yayin da ranar arafa ta yi ja'ahu abdullahi ibn umar hina zalat shams wa ana ma'ahu ranar arafa lokacin da rana ta gushe daga tsakiya sai abdullahi dan umar ya tashi shi da wannan ɗanasa sai ya tafi gun hajjaju fasaha inda suradiqihi suradik shi ne rumfa ko tanti ya je ya ɗaga murya ya ce kayi hajjaju wurin kai daɗe aina haza ina mutumin da ke cikin wurin da yake fakar da irin hajjaju alaihi mil hafatun mu'asfara sai hajjaju ya fito yana sanye da wata mil afa ita ce kamar alkyabba ko jallabiya riga ne haka da ake kifawa ko babbar riga mu'asfara wadda ta ji rini an mata rini qala yace malaka ya abu abdurrahman ce Allah zata malan lafiya dai ko qala arrawahu in kunta turidu an tusiba sunna yawma al-yawm yace to abin dan dai sunna ake so abi to yanzu ne lokacin fita arafa ana so a je ne a wannan lokaci a je a tsayu daga azhar har faduwar rana shine lokacin da ya kamata a je inda sunna ake so fa qala hadhihi sa'a Allah zata malan yanzu da wannan gardira na ake so mu fita shi ya shiga rumfa wataƙila yana jira sai irin rana ta yi la'asar takaniya ɗin nan ya fito cikin ni'ima ba ya san ya ji rana ƙala na'am malam ya ce ƙwarai kuwa yanzu ne lokacin fita fa'andirni ƙala fa'andirni a fido alayya ma'an sun ma'akaruju ilaika sai ya ce to a bari bari in je in ainihin wato sa ruwa a jikina ɗan watsa ruwa a jikina sai fito فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج سي عبد الله يسوك لك وانا وريجرا الحجاج يفتو فسار بيني وبين أبي سيزو سكانينا لبابانا إنسالي مكنا يتني مشي وتمغانا قس قس قس فقلت له سينتي مشي إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وأجل الوقوفة yanzu wata salim shine yaron ko mun gane shine mu Allah shaɗin sai shi ma yayi tashi fatawa yace to ranka ya dade idan dai sunna ake so a cimmawa to abin da ya kamata shine a takaita ba kuma a gaggauta tsayuwa a alfanu yanzu kaga duka wannan sun yi nasiha ne ga shugaba akan idansa kuma shugaban wanda yake ana kallon shi ma jabberi to wannan yana daga cikin jihadi ka iya gaya ma wani mai mulki wanda ake jin tsoro gaskiya kai da shi ido da ido ba wai ka koma gefe kai ta harbo mishi da abin da ake ce ma open letters da irin muke yi dinnan yanzu ko kuma kawai ka ga wani ya ce kawai nasiha zuwa ga wani ko kaza daga can nesa a cikin a cikin a cikin mabiyanka ko akan pejin ka to wannan wani abu ne daban abin da dai su salaf suke yi shine irin wannan faja ala yanzuru ila abdullahi ibn umar sai yana kallon Abdullahi yana so ya ci Abdullahi ya yaran nan magana shi ma yanzu yayi yayi bakin da zai kula ni kai ma yasma'u zalika min dan ya ji wannan abu falan ma ra'a zalika Abdullahi qala sadaqa da Abdullahi ya ga wannan ya ji abin da aka faɗa ya ga Hajjaji na neman me opinion ɗinsa menene abin nan ɗinsa input ɗinsa game da magana sai Abdullahi dan Umar ya ce sadaka gaskiya yaran nan ya ga ana so a takaita hudu ba ita huduba da ta juma'a da ta idi da ta arafa da duk inda ake huduba formal huduba ta sallah to ta kaitawa yake babu inda aka ce a tsawaita ko a jihadi ne ko a ina ne dan abin da ake so sakon ya kai kuma kar ka zama ka sa mutane malal kar su kar su kosa dan adam a ɗabi'arsa gashi dai wa'azi yake amma kana wuce lokacin da ya kamata wani zai fara jan haushi kai sallan ma kanta in tai tsawo wani fara jan haushi ya fara tsaki an taba wata ana sallar ana sallar jana'iza na ji wani na tsaki ana cikin sallah ana sallar ya ce wani irin abu ne wannan jana'iza kawai sai an dadar da mutane to kaga me yakon addu'a da ya samu lada yanzu ka cutar da shi shi ma cutar da kai shi so da haka ba a so mutum ya zo hudu ba irin yadda ake yin hudu ba yanzu a wannan zamanin galibin shi gaskiya saboda Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisi na Bukhari da Muslim cewa inna min ma'izanatil imani daga cikin ma'izanati fiqhil imani daga cikin alamar cewa liman ya fahimci addini aga karancin huduba da tsayin sallah duk da abu ne nisbi amma dai ayi abu wanda ba zai gagara mutane ba wani malami wani liman na iya mutane huduba awa biyu sai ka ce taron siyasa wani awa ɗaya da rabi wani minti tamanin to wannan ta yi yawa duk abin da aka yi wani malamin malam kabiru maru Allah ya saka mai da ya ce a hudu ba minti biyar ya isa minti biyar ga gaji kuma ya kai tsanani minti biyar minti bakwai minti takwas kuma in ka kalli tun da malami ne na hadisi ya ce in ka kalli duk hadisan da ake ruwaitowa game da hudu ba tsawonsu baya wuce to da gidan mutum da ana yi da hausa ana yi ana ana ina ana saka ya'ani ya'ani ya'ani to hala minti 15 zuwa 20 ai ya ishe ka amma da zaran ta wuce rabin awa to za ka takura wa mutane zaran ta wuce rabin awa gaskiya saboda Allah akwai takura to ban san me yasa limamai yanzu ba sa da wannan abin da ko karancin fasaha ne irin tamu ta gwagware ma'ana ba gwagware marasa mata ba ina nufin wato bai bayi gwarawa waɗanda fasaha ka san baka da fasaha shi zaka cika kai ta surutu ka ta surutu sai zama dusa ta yawa a cikin surutu babu lubbul kalam amma khairul kalamin da larabawa ma qalla wa dalla zaka ya kamata limamai su su ringa rangwantawa al'umma kuma wani yana cikin AC masallaci yanzu har da AC da da fankoki da sauransu wasu kuma suna kan titi ga ga bakar rana tana tana tana tana abin nan tana kona su kai kuma kana nan kana baka jin ranar ya kamata ka tuna wa an hajjaj ibn amr ibn guzayya annahu kana jalisan inda zaid ibn sabit hajjaj ibn amr ibn guzayya sahabi ne yana da yana da sabantaka an ce ma yaje yakin siffin da da jamal tare da sayyidina ali radiyallahu anhu wata ne ya zo tare da dan sabit yace faja'ahu ibn fadil rajulun min al-yamani fa qala ya aba sa'id inna indi jawari ina da wasu wato bayi ƴan mata laysa nisa'il la'i ukinnu bi a'jaba ilayya min hunna ce wallahi na fi kaunar wannan bayi ƴan mata fiye da mata na na aure na fi son waɗannan bayi walaysa kulluhunna yu'jibuni an tahmila minni amma kuma ban so su haihu ban so su dauki ciki ina sadaka da su amma ba na so su dauki ciki afa a'a zilu to kuna dinga yin azulu faƙala lahu zaidu sai zaidu yake cewa aftihi ya hajjaz sai malamin ya bai wa ɗalibin dama ya ce ba shi amsa ƙala ƙultu sai na ce gafara Allah laka Allah shi gafarta malam inna ma najlisu ilayka lita'allamu minka alga ta malamin mun zauna dan mu koyi karatu kuma ka ce ba da fatawa ni aswa faƙala aftihi ce na ce ka ba shi amsa ƙala ƙultu sai na ce huwa harfuka in shi ita sakaitahu wa in shi ita a ashtahu ta yi gonar ka ce in kana so ka shayar da ita in baka so ka bata cikin cikin rashin shayarwa ka sa ta cikin kishi wa kuntu asma'u zalika min zaid ibn thabit fa qala zaid sadaqata na ta dama na ta na sha jin malamin mu zaid dan thabit yana bada irin wannan amsa nuna halarci a na azulu amma khilaful aula ne kuma dama shi azulu tun ma da can larabawa suna yi ma bayinsu ba sa yi ma matan aure bayi suke ma saboda bayin na musu hidima ma bawa dukiyar ka ce kana kaffa kaffa da ita baka son ta lalace wata nan zaka sai da baiwa in ta tsufa ta riga kayan ragaraga da ita ba za ta yi arziki ba za ta yi daraja ba kamar mota ce ko babur ko wani abun hawa da kake hawa in kana sa ran zaka siyar ka ga dole ka dinga kaffa kaffa da shi ba za ka dinga ba kana boris da shi dan zai rage daraja to shi sa bayi dukiya ce da haka wata nan zaka so siyarwa an zo siyar da ita za a duba kyan jikinta tsayuwar jarar jikinta kyan gashinta da sauransu to wanda ko ta haihu ta ƙara haihuwa ta ƙara haihuwa duk cikin ta yayi tamuji yayi wane ne to ba za ta daraja ba so da haka suke lallaba su amma matan aure makruhi ne yi musu azumi shine mafi karancin magana da za a faɗa mutane masu kin haihuwa suna da ban mamaki a cikin rayuwa za ka ga sun fi son sun fi kowa kuma sun su tara mata su ta aure aure mutum yana so ya aure amma kuma bai so ya haihu in baka sa aure sai ka ki haihuwa in baka sa haihuwa sai ka ki aure kawai ko ka tsaya iya daya wanda da ta haifa daya biyu uku a zamanin nan mata yanzu suna da saurin shiga menopause shekara 35 bata iya haihuwa ba shikenan sai ku ci gaba da zaman ku na uwa da kanwa shikenan kuna salati kuna kuna sallama har ku cika da imani amma kullun kai aure kuma kace baka so ka haihu to ne irin talakudi ne wannan kuma ka auro budurwa ita ba ta da ɗa tana so ta ga zuriyarta ka ce a kai ba ka san bai kamata tun yanzu ki fara tunanin haihuwa ba ka ji ka ji mugu kai kuma ka riga ka tara ƴaƴanka a gefe sannan kuma duk tunanin da muke kawai shine mu muke wa kanmu ba Allah ne yake tura su riga su rikita mana kwakwalwa so da dama wani na da ƴaƴan da yawa kuma Allah ya taimake shi su zama su tarbiyya wani kuma su zama kaɗan kuma yana da arzikin kuma ya kasa musu tarbiya yanzu galibin yaran da suke ƴaƴan talakawa suna shaye-shaye amma ƴaƴan masu kuɗi ma suna shaye-shaye shaye-shayen da suke kuma mai tsada wani ma zaka ga shi kaɗai na gidansa amma ba ƙaramin ɗan wiwi bane ɗan shisha ne shi gara ma ƴaƴan talakawa abu mai ara suke sha ba su da kuma shan tsada kuma zaka ga ba wato yawan ƴaƴa ko ƙarancin su ba shine fakta da yake determining tarbiyya ko rashin tarbiyyarsu kawai aikin tarbiyya tashi ake ayi kwazo a nemi abin da za a ba su tafi da sutura da kuɗin makaranta sannan kuma a dage wajen musu nasiha da addu'a da fatan Allah ya sa musu albarka wannan shine abin da zaka yi kuma shine arzikinka shine abin da zaka zaka zaka tarar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi bawa zai shiga aljanna kai tun ma yana kabarin sa sai ya ga bayan farkon al'amari an nuna mishi yawan ayyukan shi ya san aikin shi da yi ya san wato lissafin account din shi na lahira sai kawai ga account din yana yana bunƙasa yana ƙaruwa yana ƙaruwa har sai ya tambaya ce ni ban san waɗannan ayyukan da gara suke zuwa ba sai ya ce to addu'an ƴaƴanka ne suke maka innaha istighfaru waladika to idan ɗanka ɗaya ne ba kaga dole mai ƴaƴa biyar zai fi samu wannan istighfar biyar da mai ɗaya mai biyu zai fi mai ɗaya mai uku zai fi mai biyu in ɗanka ɗaya ne kuma yana mutuwa shi kenan kaga an ƙare amma in kana da su da yawan wani ya mutu wani ma zai maka in wani ya manta ka wani zai tuna ka ta haka shine falalar da mutum zai nema wanda zai ci more su wataƙila kuɗinka da kabari a duniya ba su maka amfani da yayanka za su ma amfani ballantana kuma matan aure mata aure kan musamman take da sauran dan kumari a jikinta kana ka- tana ga maka ta gaba za ta samu wani bazori ta aure abinta ta manta da kai in kaga ta tana da kai sai da bata mata rai take oh Allah Allah Allah ya ji rai in ba ka bata ƙara tunawa da kai ba eh inda Ali Liman yake cewa dukiyarka a tattare ta kaf a baiwa iya da mata sanda ko kaka tattara ta ba kasan tsuguno ka huta yanzu ka zama ba da kokabo ba dukiyarka ba dole ta maka wannan amfanin ba wata ma a cikin kudin gadon da aka raba aka baka da shi zata gadon da ka kwanta ba ta kwanta da sabon mijinta ba za ta je ta sa kudin ka ta sai mishi sabon gado katu kawai zai ci gaba da kwanciya kai ko kuma ka ji can ka ka jira hisabi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa albabu rabi wa salasuna jami'u jami'un li nashr al-ilm babu wannan an tsara shi ne game da falalar yada ilimi falalar mutum ya yada ilimi rawa sahal ibn sa'd rawa suhail ibn sa'd anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ali radiyallahu anhu wannan yana cikin bukhari shi ma da sunan abi dawud muslim ma ya rawaito wani bangare nashi annabi ya ce wa sayyidina ali li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shirkar da mutum guda ɗaya ta sanadiyar karatun da ka karantar ko wa'azin da kai ko ilimin da ka koya masa ya zama mutumin kirki ko ya tuba ko ya musulunta yana cikin shiryatarwa shiga musulunci gyaruwa daga barna tuba daga fasikanci sanin wani ilimin da bai san shi ba Allah ya baka falala a ce ta sanadiyar ka wani ya shirya ya fi maka alheri fiye da jajayen dabbobin ni'ima raƙuma da sharu da tumaki da sauransu wato dukiya wanda take abin takama a wancan lokacin wa an abi wa an min hadisi abi rafi'in qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ali radiyallahu anhu ya ali li an yahdi Allah ala yadayka rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alayhi shamsu Allahu akbar yace Allah ya shiryatar da mutum kwaya ɗaya ta sanadinka ya fiye maka alheri daga duk wani abu da ke da rana take fitowa ta buge shi ma'ana duk dukiyar duniyar nan da kasa ana takama da ita to bai kai alherin ka zama kana wa'azi kana karantar da musulunci nagartacce alqur'ani da sunna ko mutane suna ganewa ba ba karan falala ce Allah zai maka وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه misalin wanda zai koyi ilimi amma baya koyi da shi ya koya amma ya koma yayi mukus yayi shiru kamar bai iya komai ba saboda bakar rowa wannan kamar mutum ne ya tattare dukiya ya aji kana da kuɗi ma dai a cikin account ɗinka baka ci ba baka sha ba baka yi sutura ba baka yi sadaka ba baka yi zakka ba kowa bai ci ba alhaji matsoluhu kaga wannan ai zaka ga kowa ma haushin shi yake ai ta addu'a Allah ya saka mutu kai wallahi wani ma ƴaƴan shi za su hada kai a kashe shi ko ai kidnapping din shi ko a zo ai mishi wata muguwar damfara da nisa samu wani abu ko ne mai kudi a nan garin ya taba harban dan shi dan shi da bindiga saboda kawai yana bacci ashe dan yago zai dauki fulo ya danne ya shake shi Allah ya ce ma kai ya ya abun nan ya kauce yana kauce da da bindiga shi yana zaruwa kawai harbe yana a kafa aka je aka mayarin jinya da aka tambaya yaran yace to ya hana mu samu komai shine ko daga gare ya wuce kawai lokacin shi a nan gari aka wannan abu da za ku tsina mutumin da mutane su san shi wallahi harbin shi ya kafa Allah ya taimake shi ma bai kashe shi bai harbe shi a kafa da aka hanga kawai gashi dan shi shi tsammanin shi ma barayi ne tun irin masu kudin dadin ne waɗanda suke da kudade cikin akwati da da randa da tukunya da irin a yi wani wuri kamar so kawai a dinga aje kudi to mutumin da duk zai tara kuɗi bai yin komai da su shine misalin shi to ɗaya yake da mutumin da ya tara ilimi bai ba kowa bai karantawa bai rubutu bai wa'azi ba a jin ba a jin amfanin ilimin asara ce gare shi wa fi riwayatin masalul ladhi yata'allamu al-ilma wa la yuhaddithu bihi ka masalil ladhi razaqahu Allahu malan la yunfiqu minhu a wata riwaya ke قال أبو قال قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الخانة الخافاكي allim ilma man ataka da ilm yace wanda yazo gunka dai neman idan neman ilimi ka koya masa waqtalin ma hayita minhu du'a daga nan ka ci muriya addu'a iya tsawon rayuwarka sarkin musulmi Abu Ja'far Mansur da ya zama sarki sai 'yan fada suke ce mishi kai kan a duniya babu abin da ka rasa kai jinin manzon Allah ne dan babban sani gashi ka zo ka zama halifa duk duniya babu abin da ka rasa yace wallahi akwai abin da na rasa cutumi ka rasa kana da ilimin kana da sarauta kana da dukiya kowa na ji tsoron ka duk duniya ana ji tsoron ka yace wallahi akwai abin da rasa aka ce me ka rasa yace abinda ake cewa muhaddisi a ce rahimakallahu ma man haddathakum wannan adda da yake cewa Allah shi gafarta malam menene kaza Allah shi gafarta malam a tuna mana kaza a kaji mal inda malami yake sai an ce mishi Allah gafarta malam Allah shi gafarta wannan Allah gafartan da ake cewa addu'a ce ce wallahi ita ka ina rasa sai yan fada mutanen suka hada baki suka ce to mu ce sarki musulmi ya ba mu hadisi ne suka wasu suka bana sa ce wasa ya amiral mu'minin rahimakallahu ya amiral mu'minin man hadathakum kaza yace ina ai ba za ku iya da su ba wadancan talakawa ne masu kafafu a tsatsage masu gemu cikakke masu yawon neman ilimi ku kuma ministoci ne da famsec famsec ga kunan kun yi kayan ku yayi yayi na yan gayu ku ce wai za ku za ku yaudare ni yake yake an san wannan daga gare su to yace idan ka idan idan ka ci moriyar ka koya mutum ilimi sai ka ci moriyar iya rayuwar shi ko iya rayuwarka zai ta maka addu'a Allah ya saka wa malamanmu da alheri kullum addu'a ta kake wa malamin ka kenan ko wal yakun indaka al faqru idza ma talaba al ilma wal gina sawa da zama kuma abunka da talauci da wadata duka ɗaya ne in dai da gaske kake neman ilimi to sai ya zama da talauci da wadata ba su da bambanci a wurinka dama shi talauci shine default ga ainihin malamai shi za ka ga mafi yawan malamai ba su da arziki na kuɗi domin za su cinye lokacinsu a wajen neman karatu daga baya su cinye shi a wajen neman isar da karatu ɗan abin da suka samu kuma su cinye shi a wajen siyan kayan karatu shi yasa a asali inda ba malami gadon kuɗi yayi ba ko yayi aikin gwamnati ko wani tsautsayi ya sa ya samu wasu kuɗaɗe mutum zaka ga tarihi duka an kama haka malamai suke talauci shine asalin su kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Dharr Abu Dharr ya ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya zama daga cikin makusanta gare shi Annabi ce mishi to ka shirya wa talauci kuma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan shi gidan talakawa ne sai ai wata biyu ba a daura ma girki ba sai dai a ci kanzo ko dan abin da ya sawaka ko a dan cika garin kwaki kuma rigar shi guda ɗaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tattaryan baki har har ya rasu haka ya rasu a cikin talakawa ko to don haka sai zamana sai talauci da wadata sun zama ɗaya a wurinka ba ka jin kuncin talauci ba kuma ka ganin wadata wata falala ce ta saka kare da mutane bari mu saurara ala sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi